بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الجمعة daya ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da shekara 1441 wanda ya dace da ranar 24 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 36 shin jeren giyar darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiya alharrani allah ubangiji ya gafarta masa ibn taimiya ya rasu ne a shekara ta 728 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi nashi na siyasar shar'iyya yana karantar da mu ne tafarkin musulunci da fiƙihun shari'ar musulunci dangane da abin da ya shafi a shugabanci da jagoranci da ƙa'idojin rabon arzikin ƙasa da makamantansu Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi Ibn Taymiyyah bai gushe ba yana mana darussa akan yadda ake sarrafa dukiyar al'umma za mu tashi a inda malam yake faɗa a shafi na 69 a cikin wannan tahqiqi na su malam bakar abdullahi abu zaid rahmatullahi alaihi za mu tashi inda malam yake cewa fa inna madara shari'ati ala qawlihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa al-mufassir li qawlihi ittaqullaha haqqa tuqatihi wa ala qawli an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum akhrajahu fi as-sahihayn ya ce fa'inna madarar shari'a lalle a shari'ar musulunci magudanarta tana gudana ne ala ƙaulihi ta'ala a bisa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa fattakullaha mastata'atu ku ji tsoron Allah iya iyawarku almufassiru li ƙaulihi wanda yake yana bayani yana fassara yana warware abin da a uh, faɗin Allah yake nufi da Allah ya ce fattakullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah iyakar iyawarku wanda ke cikin surtu Ali Imran kenan wa ala qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sannan kuma shari'a tana gudana ne a bisa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum idan na umarce ku da wani umarni idan na ce ku yi kaza to ku yi iya iyawarku akhrajahu fi sahihain bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisi a cikin littafin su sayul bukhari da sayul muslim daga sahabi abu huraira radiyallahu anhu to wannan dama yana ci gaba da bayani ne akan ka'ida ta mutumin da zai taimaki wani ya samun mashi mafita a gun wani sarki ko shugaba ko ya sa a rage mishi wata ukuba da za a yi mishi da sauran dai hanyoyi na karanta barna da yawaita alkhairi to shine yake ƙara bayani a nan cewa dama ka'idar shari'a shine fattakullaha mastata'tu mutum ya iya iya wasu duk aikin da aka baka ko mukami ko ibada da kake ko mai abinda ake fata shine kayi iya iyawarka wanda yake fassara faɗin Allah da ya ce a ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah wancan iyakar iyawarka wannan kuma iyakar jin tsoron Allah to sai zama suna fassara junansu ɗaya daga cikin ra'ayoyin malamai guda biyu bisa ga alama ibn taymiya ya karkata zuwa ga cewa ayoyin suna fassara juna haqqa tuqatihi na nufin mastata'atu kowa mastata'ansa shine haqqa tuqatihi dinsa wannan yana daga cikin ra'ayoyin malamai kala biyu wasu malaman kuma waɗanda suke ganin cewa haqqa tuqatihi mansukhiya ce Uh, mastaɗa ta share ta kamar su katada kenan da makamantansu kamar yadda yake a cikin tafsirin abdulrazak sana'ani da tafsirin ibn abi hatim da ibn mardawiya ya ruwaito daga ibn abbas ibn abbas haka nan al hakim ma ya ruwaito uh, marfu'an sai dai uh, abinda ya fi tabbata shine abin nan ne mawqufi ne akan ibn abbas ya fassara cewa ma'anan haqqa tuqatihi an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar a haqqa tuqati yana nufin an yuta'a ayi wa Allah biyayya fala yu'sa ba tare da an saba mishi ba titir wa an yuzkara idan ana ambaton Allah ko da yaushe fala yunsa ba tare da an manta Allah ba wa an yushkara kuma a gode wa Allah fala yukfar ba tare da an kafirce wa Allah ba to kaga wannan yana da wahala kwarai da gaske ga dan adam wanda ba ma'asumi ba kusan ka ce abu ne wanda ba zai yiwu ba ga mutumin da ba ma'asumi ba a ce ko da yaushe yana cikin ambaton Allah ko da yaushe yana cikin da'a ko da yaushe yana cikin godiya to da wannan yayi wahala ga sahabbai sai Allah subhanahu wataala sai rangwanta sai ya ce to fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah iya iyawarku don haka nasku a nan kuna da yaren magabata ɗin dama yakan ɗauki ma'anar rage ma kalma wata jumla faɗi ko fassara ta kamar yadda yake a nan da haka kata da yake cewa fattakullah haka tukatihi nasakhatha fattakullah mastata'tu yace ai wannan ta fassara ta ko kuma ta rage mata ƙarfi har aka samu muqatil yana cewa ita wannan aya ta haqqa tuqatihi babu wani laisa fi ali imrana laisa fi ali imrana min al-mansukh illa hadhihi al-aya babu wata aya a cikin suratu ali imran wacce take an share ta in banda wannan aya din wallahu a'lam to a takeice dai ya kawo wannan dan ƙara bayyana mana cewa ne ka'idar addini shine yin abin da za a iya iyakar gwargwadon abin da mutum zai iya to kar ya gaza daga wannan وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها yace kuma shari'a ta ginne akan cewa alwajib abin da yake dole akan ɗaiɗaiwan mutane da dole akan shugabanni shine tahsilul masalih samar da abubuwa da suke na maslahohi na gyare-gyare na ci gaba na alkhairai wa takmiluha da kuma cike waɗanda dama akwai su ƙarasa su akwai maslahar da za a samar da ita ne kwata-kwata babu ita ko kuma da akwai ta amma a cike ta a ƙarasa ta goma shinta wata buƙilul mafasid da kuma ɓarnatar da wato kawar da ɓarna wata ƙaliluha da kuma inda in ba za a iya kawar da ita duka ba sai a rage ƙarfin ɓarna wanda kamar da ka san likita abin da yake kenan ma mara lafiya ya saman mai da maslaha ko ya rage mashi mafsada haka kusan kowa ya san wannan a cikin aikinsa cewa da tabi'atul hal da abin da mutum yake abin da ke ƙoƙarin samarwa kenan fa idza ta'aradat idan aka samu karo tsakanin maslahohi ko maslaha da mafsada sai ce to kana tahsilu a'zamil maslahataini bi tafwiti adnahuma sai zama abin da za a yi anan shine to samar da maslaha mafi girma ta hanyar a bar ɗaya ta kubuce ga maslahohi guda biyu ana da su kaza ana so kaza ma ana so to amma wanne ne aka fi bukata sai a tafi zuwa ga wanda aka fi bukata a haƙura da na ƙasa da shi mutum ne ga shi ba shi da lafiya hannunsa na ciwo ya lalace kaga yana bukatar hannun sannan kuma yana buƙatar rayuwar shi ga baki ɗaya in aka ƙyale hannun zai lalata duka rayuwa to da ka sai a sa a ƙoƙari a datse a tsinke likita ya yanke wannan hannun saboda rayuwar shi ta fi maslaha fiye da hannun shine tahsili ihdal maslahatayn bi daf'i bi tafwiti adnahuma a wofantar da ɗaya وضف آدم المفسدتين مع تحمال أدناهما وهو المشروع وكما أتنكد واتو مفسدة ɗayan biyu da tafi girma wajen mafsada za a tunkuɗa mafi girma wajen maslaha za a tunkuɗa mafi ƙasa idan mafsadoji ne guda biyu to za a tunkuɗa mafi zama a sama fiye da fiye da adan a samar da ta ƙasa idan aka samu mafsada guda biyu to shugaba ko wanda abin ya shafa zai kaya kalla wacce ce mafsada mafi girma to sai a tunkuɗe ta don a ihtimalin mafi karanci kamar tsakanin rayuwa da dukiya ko tsakanin wato rayuwa da wani abu wanda yake ƙasa da ita to sai a tunkuɗe wanzar da rayuwa yana sama da ainihin wato komai to sai a ɗauki wannan matsayin shi ne a'ala wanda ke ƙasa da shi sai a yi tafwitinsa idan misali a ce ga wani bai da lafiya har ila yau za a iya ciran jinin wani a mai transfusion ko a ko a yi amfani da ƙodar wani a sa masa to maimakon a bar shi ya mutu ga baki ɗaya sai zama a cikin yankawa ne da za a yi a ciro ƙodarsa kaga akwai abin nan damuwa a ciki amma kuma damuwar da ke cikin haka ba ta kai na a bar wancan shi kuma ya mutu gaba ɗaya ba da haka sai a cire ƙodar shi sai a sa mai wannan dai ka'ida ce take ka'ida irin abin da ake cewa natural law al-qanunu tabi'i haka yake a dukkan ɗabi'a ɗan adam yana aiki da wannan kuma shari'a ta goyi bayansa wal mu'inu alal ismi wal udwani wanda ake cewa ya yi taimako ya ba da gudumowa a wajen wato saɓan Allah ko ta'addanci man a'ana zalima ala zulmihi shine duk wanda ya taimaki wani azzalimi ya taya shi yin zalunci amma man a'ana al-mazluma ala takhfif al-zulmi anhu wanda ku ya taimaki wanda aka zalunta ka taimake shi wajen a rage zaluncin da aka yi masa au ala ada'i mazlama ko kuma ka taimake shi wanda shi ya zaluncin wajen wanda wanda aka zalunta din wajen ya biya garama misali da aka daura mushi fa huwa wakilul mazlumi to wannan yana wakiltar wanda aka zalunta ne la wakilul zalim ba wakilin azzalimin bane bi manzilatil ladzi yuqriduhu matsayin wannan mutumi daya da matsayin wanda zai bayar da bashi aw alladhi yatawakkalu ala hamlil mali lahu ila zalim ko kuma wanda zai dauki dawainiyar daukan dukiyar ya kai ga wanda yayi cuta din wa misalu zalik mala yace misalu zalika waliyul yatimi wal waqafi misalin wannan shine mutumin da yake yana walici ga wani maraya ko yana kula da wani waqafi idza talaba zalimun minhu malan idan wani azzalimi ya nemi dukiya a wajensa fajtahada yayi kokari fi daf'i zalika dan ya tunkuɗe wannan neman bima huwa aqallu minhu ilaihi aw ila ghairi da abu mafi karanci da zai shafe shi ko ya shafi waninsa ba da lijtihad ta fi daf'i kuma bayan ya iya kokarin sa wajen ya tunkure din fa huwa muhsinun to ya kyautata wa ma alal muhsinina min sabi wanda suka kyautata kuma babu hanyar babu yadda za a ce a zage su ko a aibata su ba a aibata muhsini ko a ƙi karɓan ihsaninsa ko a yi Allah wadare da ihsanin da yi ma'ana mutum ne yake kula da wani wakafi ko wani maraya sai a zama ko wani azzalimi wanda yake so ya cutar da wannan dukiya ta wakafi ko dukiyar maraya kuma ya fi ƙarfin ka kai mai kula da abu amma da ya zo yana so ya ƙoƙari ya samu nashi a ciki kama a ce hukuma ce ta wakafi ko alƙali ne ko wani wanda dai yake da Uh, sultanin yadda zai samu wani abu a ciki ya ƙoƙarin ya samo da kanshi hanyar da zai ɗibe wannan dukiya ko ya wawushe wannan abin da aika bari na wakafi kai iyayenka ka tare shi daga yin haka sai zama baka iya tare shi ɗari bisa ɗari ba amma ka tare shi saba'in bisa ɗari ka rage yawan darar yawan cutarwar da zai ilhaƙi da wannan ainihin wato dukiya to idan kai iya haka ka kyautata ya zama maimakon a ce ya kwashe dukiyar hamsin bisa ɗari yanzu ya zama abin da zai iya kwashewa kawai shine talatin ko ashirin ko goma bisa ɗari to yanzu ka yi iya ƙoƙarinka kuma sai yanko wani ɓangare na aya cikin sautu tawa da Allah yake cewa laisa alal du'a fa'i wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma ينفقون حرج إذا ما إذا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم الله يجي باب ليفي أكن ما سروني da marasa lafiya da waɗanda ba su da abin da za su ciyar babu laifi a kansu idan suka yi nasiha ga Allah suka yi abin da ya dace tsakaninsu da Allah abin da ya tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi kyautata ma alal muhsinina min sabi kamar yadda ibnu kathir yake cewa wato laysa ala man ahsana min junahin min janahin wanda ya kyautata babu laifi a kansa kuma Allah baya kokarin bibiyan zinuban muhsinai wanda aka ce ai ta sauka ne akan mutum mai suna A'id ibn Amri mil Muzani ko shi ko Abdullahi ibn Mughaffal wannan kenan to sai malam ya ci gaba da cewa wa kadhalika wakilul maliki min al munadina wal kuttab wa ghayrihim alladhi yatawakkalu lahum fil aqdi wal qabdi wa daf'i ma yutlabu minhum la yatawakkalu lil zalimin fil akhri sannan yake wa kadhalika har ila kuma irin wannan misali shine kamar wakilul malik wanda yake wakiltan mai kaya min almunadina daga cikin dillalai su ne almunadin masu yin shela akan kaya walkutab da marubuta sakatarori wanda suke rubuta rasidi ko a zamanance a ce wanda suke rubuta kamar deed of assignment in an yi siyayyen filaye ko gidaje ko wasu kaya ko masu rubuta bin nan wato takardu ire-iren waɗannan na yarjejeniya na kontraki wa gairihim da wasunsu alladhi ya tawakkalu lahum wanda yake wakiltansu yake mai shiga tsakani fil aqdi wajen kulla yarjejeniya wal qabdi da an san kudade ko kayayyaki wa daf'i ma yutlabu minhum da kuma wajen biyan abin da ake nema daga gare su kaman biyan haraji da sauran kudade kaman a zamanance kace misali kaman lauya wanda yake kulawa da wani mutum da dukiyarsa ko kamfaninsa ko kasuwancinsa shi yake wakiltarsa a wajen cinikekeniya ciniki ko ansa ko bayarwa ko biyan haraji ko hulɗa da hukumomi masu regulating abubuwa ya fi kama da haka to la ya tawakkalu lizzalimin fil akhri bai halasta ya zama yana wakiltan azzalimai wajen karban dukiyar mutane kar ya zama yayi siding wanda suke masu zalunci din wanda suke ansan dukiyar mutane yayi siding din su baya halasta gare shi haka wa kadhalika malai ce haka nan kuma lawudi'at mazlamatun ala ahli qaryatin da a ce za a sanya wani abu na zalunci wata cuta ko wata makarkashiya ga mutanen wani ƙauye au darbin ko mutanen da ke rayuwa akan wani titi ko wani street au suqin ko mutanen wata kasuwa au madinatin ko mutanen wani birni a sanya musu wani abu wanda zai zama an cutar da su ana so misali kama a irin yanzu a zamanance a ce an sa wata doka ko wani haraji ko wani abu na hana yin wani harka ko wata walwala ko za a rusa wasu rumfunan kasuwa ko za a tona wasu ramukan ruwa drainage ko makamantansu to in aka yi irin wannan abubuwa ya zama an fahimci cewa akwai zalunci a ciki akwai rashin kyautawa akwai rashin tausayi a ciki fatawassata rajulun muhsinun sai aka samu wani mutumin kirki ya shiga tsakankani fi daf'i anhum dan ya biya musu wannan abun nan din wannan cutarwa din dan ya kare musu bi ghayatul imkan yana so ya iya iya wasu ya ga ya zai hana ai musu wannan zaluncin wa qassataha alaihim ya ƙoƙarin ya ainihin wato rangwanta musu ya rage musu zafin wannan ƙadar faƙatihim iya iya wasu min gairi mahabatin li nafsihi wala li ghairihi ba tare da yayi ƙoƙarin ya sawa kanshi wani wani tagomashi na musamman wata riba ta musamman ko ya saman ma wani wata riba ta musamman ba walartisha ko kuma ya ce to a kawo rashawa an zo an yi makin gidaje ko anguwanni ko rumfuna za a yi rusau ko an zo an ce to duk wanda yake nan yankin yanzu sai ya biya haraji iri kaza ko duk ma'aikaci da ke aiki a ma'aikata kaza an ƙara mishi haraji ko wata wahala ko gonaki manoma a ce sai sun yi kaza irin dai waɗannan abubuwa da suke faruwa ga sanar tsakanin talakawa da shugabanninsu to sai a samu wani wanda yake da ta cewa ya isa ya faɗa a ji yana so ya shiga tsakankani don a rangwanta musu ko a sauƙaƙa musu ya zama ya yi haka ɗin don Allah don neman ma waɗannan bayan Allah mafita ne kar ya ce to sai kuma sun haɗa mai waɗansu kuɗaɗe ko idan an yi kaza za su ba shi percentage kaza shine min gairi abin nan muhabatin li nafsihi wala li ghairihi wala irtisha'in bal tawakkala lahum fi daf'i anhum wal iqta' ya zama kawai ya shiga tsakani ne don ya tunkuɗe musu wannan cutarwa don kuma ya saman musu abin da za su ɗan samu su ɗan ji sauƙi mala ya ce kana muhsinan wanda ya haka ya kyautata ya kyautata lakin nan galiba sai mala ya ce amma dai mafi yawancin abin da ke faruwa anna man yadkhulu fi zalika yakunu wakilan zalimi ce abin da ke faruwa mafi yawa shine wanda duk za ka ga ya zo ya yi ƙoƙarin shiga tsakani ɗin sai zama a aikace yana wakiltan azzaluman ne waɗanda suke macuta mamugunta ma'aikatan hukumomin da suke karɓan harajin ko suke shata anguwannin ko suke ba da rumfunan ko suke regulating business ɗin kuma kamar haka sai ga wani wanda zai zo ya ce zai shiga tsakani don a rangwanta wa mutane akan wani abu da ake ganin ya musu nauyi sai ka tara azzalimi ne shi ma yana yi ne don abin da zai samu ko kuma haɗin baki ne tsakanin shi da waɗannan azzalimai muhadiyan ya yi haka ne don ya samu ainihin wato girma don ya samu wata kyauta don ya samu wata karama murtashiyan ya yi haka ne don ya ci hanci mai kansan cin hanci ne in ya zo zai nuna muku to za a yi za a taimaka amma saboda Allah saboda Allah gaskiya saboda Allah akwai uh, logistics akwai expensives a ta kawo wasu ka'idoji da wasu terminologies waɗanda dole sai an biya sai an yi kaza sai an ga wane sai an yi rubuce-rubuce sai an yi publishing a jarida sai an yi wane ne sai ka tarar cewa ya yi haka ne yana kawo musu wasu ƙa'idoji waɗanda shi ma kawai zai yagi rabon shi ne a ciki muhfiran liman yuridu yana mai sa ido ne yana mai sa ido ne ga abokan ɗan sa ido ne a cikin su talakawan don ya sama don ya tabbatar interest ɗin waɗancan azzaluman ya tabbata wa akhidan mimman yuridu zai karɓa a duk hannun wanda ya ga dama wa hadha min akbari zalama wannan ya daga cikin mafiya girman macuta azzalimai alladhina yuhsharuna wanda za a tashe su fi tawabita min nari ranar alkiyama irin mai wannan abun za a tashe shi a cikin akwati na wuta hum wa a'wanuhum wa ashbahuhum da su da masu taimaka musu da masu ayyuka irin nasu sun mai yi ƙuzafuna finnari sannan a ƙara dilmiya su cikin wuta Allah ubangiji ya tsare mu ibn taymiya ya yi tattauna akan wannan matsala ya ƙara bayani a kanta a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na talatin daga shafi na ɗari uku da hamsin da shida zuwa ɗari uku da sittin ga wanda ke son ƙarin bayani mala ya ce faslun ga wata gaba wa ammal masarifu to sai kuma wuraren da ake sarrafa wato wuraren da ake sarrafa masarrafantar dukiyar bayan an tara dukiyar yanzu mun ji an tara dukiyar gwamnati to ina ne inda ya kamata a yi infakinta mala ya ce alwajibu alwajibu abin da yake wajibi an yubta da a fil kasama idan an zo raba dukiya arzikin ƙasa a fara bil ahammi fal aham za a duba wanne ne abin da ya fi muhimmanci sannan wanda yake biye da shi a muhimmanci wanne ya fi muhimmanci sannan wanda yake biye da shi a muhimmanci yadda kasan dai misali mai gida idan ya tashi yin cefa ne dole zai duba me ya fi muhimmanci a cikin kayan da ake bukata na abincin gidan ba zai yi a siyo nama ba tare da an siyo misali masara ko shinkafa ko taliya wanda shine asalin abin da za a dafa din ba zai yi a fasa siyan shi aje ana siyan latas da kukumba da karas da kayan abin nan da kayan marmari ba dole sai an sai asalin abincin tukuna to haka nan ma za a duba me al'ahammu fal'ahammu min masalihil musulmi na al'amma daga cikin maslaha abinda zai amfani musulmai amfani na gama gari wanda kowa zai mora ka a man ya hasulil musulmi na bihi manfa'a amma kamar biyan albashi na mutanen da suke aiki don amfanin musulmai malaman makaranta malaman asibiti malaman masu tsaron ƙasa wato 'yan sanda da sojoji da sauran jami'an aikin sarki masu sa kayan sarki da sauran ma'aikata wanda suke aiki a hukumomi da ma'aikatu da ofisoshi da wanda suke gudanar da dai abubuwan da dole sai an gudanar da su sannan ƙasa za ta yi su ne al'ata duka wani yana ƙarƙashin abin da ake ce ma al'ata a da can haka suke cewa ata yanzu kuma a ce salari wato albashi kamar da ake faɗi da hausa ratib to wannan yana daga cikin muhimmin abu ya zama an ba wa kowa haƙƙin aikin da ya yi wanda aikin nan da yake yi aiki ne da yake gudanar da shi don tafiyar da ƙasar don tafiyar da ayyukan yau da kullum na gudanar da ƙasa wa minhum daga cikin ire-iren waɗanda wajibi ne a kula da ba su albashinsu a kan kari kuma yana da gaske abuwa mafiya muhimmanci almuqatila sojoji wato sojoji wanda suke yaƙi alladina hum ahlun nusra wal jihad wanda suke su ne suke samawa da musulunci nasara su suke yin jihadi wa hum ahaqqun nasi bil fai'i malam yace waɗannan sun fi kowa cancantan a biya su haƙƙin su daga cikin fai'i wato dukiyar da ba a yaƙi ba aka same ta ta kafirai li'annahu la yahsulu illa bihim saboda shi fai'in baya samuwa in babu su su ne kawai suke zuwa su fita yaƙi har a samu kafiran sun ji tsoro sun gudu har a samu fai'i din hatta ikhtalafa al-fuqaha fi malil fai'i wanda a sanadiyya haka sai da malamai suke sabani game da dukiya ta al-fai'u hal huwa mukhtassun bihim aw mushtarakun fi jami'il masalih shin wannan dukiya ta sojoji ne su kadai koko ana samun tarayya tsakanin sojoji da wasu ayyuka na alkhairi da wasu ayyuka masu kyau waɗanda ba aikin biyan sojoji da siya musu makamai da gyara musu kayan aikinsu ba. Wa amma sairul amwal sultaniya fali jami'il masalihi wifaqan yace amma banda sauran dukiyoyi kamar na sadaka kamar na ganima da sauransu to waɗannan duka akwai tarayya ga baki ɗaya wajen moransu. amma na fai'i kaɗai to su ne har ma akwai wannan sabanin shin a haɗa su da wasu koko su kaɗai za su illa ma khussa bihi nau'un ka sadaqati wal magnam in banda dukiyar da aka keɓanta wasu mutane daban aka ce sai su za su more ta kamar sadaka qur'ani ya ambaci suwaye za a ba inna sadaqatu lil fuqara zuwa ƙarshe kamar ganima an ambaci suwaye za a ba za a ba da kashi 4 bisa 5 ga su sojojin kashi 1 bisa 4 kuma ga gwamnati a kashi 1 bisa 5 amin malam ya ce wa minal mustahiqina har ila yau da gaske wanda suka cancanci a ba su abin da yake haƙƙin su zawul wilayati alaihim shugabanni wanda suke shugabantan sojoji din da sauran ma'aikata kal wulat kamar gwamnoni wal qudat da alqalai wal ulama da malamai was su'a ala jam'il alal mali jam'an wa hifzan wa qasmatan wa nahwu dhalika da wanda suke aiki wajen tara dukiyar wato 'yan ma'aikatan rabanu kenan da makamantansu hifzan da masu kiyaye dukiyar kamar ma'aikatan bankuna da sauran hukumomi da ke kiyaye dukiyar gwamnati wa kasmatan da kuma masu raban arzikin wato ofishin da ke aikin raban arzikin kasa kamar yanzu a ce wato ma'aikatar kuɗi kenan ma'aikatar finance ko ko ko ko akanta general ko makamantansu da bisa ƙa'ida da doka ta bayar hatta a immatus salati a immatis salati wal mu'adhdhinina yace har ma da malamai waɗanda suke limamai masu limancin sallah da ladanai waɗanda duka suna aiki ne na maslaha al'umma wa nahu zalika da makamantansu wato zama dai duk wanda aka ɗauke shi aiki aka ce ya aiki kaza to a biya shi hakkin shi a kan da ya kamata a biya shi wa kazalika sarfuhu fil athmari fil athmani wal ujuri hakanan kuma sarrafa dukiyar gwamnati fai'i din nan a sarrafa shi wajen al'afman biyan abin nan wato siyan kayayyaki wal ujur da biyan kuɗin aiki lima ya ummu nafduhu ga abin da amfanin shi zai wadaci mutane siyo abubuwan da amfanin shi zai shafi mutane misali a ce magunguna a asibiti da kayan karatu a makarantu da tattafai a labirarin makarantu fitillu da za a saka a hanyoyi misali da makamantansu kaga wannan siyo su za a yi su ne al'afman wato siyo abubuwa wal ujur da biyan kudaden ayyuka kwangila leburori masu ayyukan yau da kullum masu kula da kaza da kaza da sauransu lima ya ummu nafuhu min sadadi thughur kamar tare iyakoki wanda suke kan iyaka kamar 'yan immigration da custom da ke tare iyakoki da mashigai da madafai bilkura'i wasilahi wanda za a sai musu na alkura ka ababen hawansu a wancan lokacin aka ce alkura ana nufin doki da duk abin da ake hada mai na, na kayan hawa ga mahayi ga soja to yanzu za ka yi cewa kenan motoci da watakila uh, jirage masu sauka angulu da ake cewa wanda suke surveillance da sauran kayan aiki da kayan leƙen asiri da kwamfutoci na aje bayanai da makamantansu wasilah da kuma makamai sai musu makamai wa umarati ma yahtaju ila umaratihi da kuma umara shine wato yin gine-gine ayyuka da ake ce ma abin nan wato infrastructure ko abin nan wato ayyukan gine-gine na min turqatin kamar gina hanyoyi samar da hanyoyi titina turqatin nas kal jusuri da gadaje wal qanatiri da kuma wato madatsun ruwa wa turqatil miyah da magudanar ruwa drainage da makamantansu kal anhar da kuma koramu ko koguna wanda ake madatsun ruwa wanda suke na na ma'aikatan gona na wanda za a dinga samar da ruwa don gona ko don a rizabuwa na ruwa da za a dinga tura mutane ta famfunan gidajensu duk waɗannan abubuwa abin mamaki za ka ga kenan wato tun zamanin sibin timiya an san da su a daulolin musulunci ana sa ran su zama sun gudanar da wannan ayyuka kuma wajibi ne a kansu kuma dukiyar al'umma ce za a aiki da ita wajen yin wannan ba dukiya ce tasu ta kansu ba malai ce wa minal mustahiqin har ila yau daga cikin waɗanda suke mabukata waɗanda wanda suka cancanta a ɗebi dukiyar nan a basu akwai zaul hajat ma'abota bukatu wanda suke da bukatu banda waɗancan abubuwa da suke kowa zai ci more su da tattafan karatu magunguna a asibiti lafiyayyen hanyoyi madatsun ruwa makwararar ruwa da makamantar su kaga kowa daga cikin 'yan ƙasa zai ci amfanin waɗannan ayyuka akwai kuma abin da zai zama shi kuma mutum ɗaiɗaiwansu mutane ɗaiɗaiwansu suna da wasu buƙatu da suke nema a wurin gwamnati wanda suke so a musu kamar mene malam ya ce su ne zaul hajat zai mana misalansu wanda suke da buƙatu fa inda fuqaha qad ikhtalafu malaman fiqh sun yi sabani hal yuqaddamuna fi ghairi sadaqati fil fai'i min al fai'i wa nahwihi ala ghairihim waɗannan masu buƙatu shin za ma a fara gabatar da su ne a kan sauran mutane a abin da ba fai'i ba a abin da yake wato ba zakka ba kamar fai'i da waninsa ma'ana shin an zo sai yi magana akan waɗannan albashi gyaran ƙasa ayyukan ci gaba ayyukan raya ƙasa tsaro kiwon lafiya ilimi shin sai an yi maganar su kafin a zo ga kan mai bukata ɗaiɗaiwa kamar wanda yake wani wanda za a ba shi wani abu na musamman saboda yana da wata bukata ta musamman kamar mara lafiya da za a kula da lafiyarsa ko wanda yake bayi da kaza a saman masa ko wanda bai da abinci a bashi shin za a fara gabatar da masu wannan bukatu khasa ko ku sai an gama da waɗancan bukatun amma tukuna malamai ma sun yi saɓani akan wannan a cikin malamin fiqh akwai wannan saɓanin yace ala qawlaini fi madhhabi ahmad wa ghairi akwai maganganu guda biyu a mazhabin Imam Ahmad da ma wani mazhabin wato wasu su ce a gabatar da alhajatul amma wasu su ce a gabatar da alhajat alkhassa minhum man qala yuqaddamuna wa minhum man qala almalu almalu ustuhiqqa bil islam wasu suna ganin a gabatar da su ashabul hajat din wasu kuma suka ce a'a ai dukiyar an cancanci a mallake ta ne saboda musulunci fayashtarikuna fihi kama yashtarikul warafa fil mirath ta da dukiyar ta musulunci ne to su shiga cikin musulmai duka ai tarayya akan dukiyar kamar yadda misali dukiyar gado kowa ya cancance ta ne a matsayin shi na ɗaya daga cikin magada ba wanda za a ce a gabatar da shi akan ɗayan saboda ya fi shekaru ko ya fi wayo ko ya fi ilimi da yaron da aka haifa shekaran jiya misali ran da mamacin ya rasu da wanda aka haifa shekaru talatin baya duka a wajen gado a matsayinsu na 'ya'ya a gun mamaci duka matsayinsu ɗaya da matar da ya aura ta farko da matar da ya aura ta ƙarshe da wadda ta haifar mashi ƴaƴa da wadda bata haihu ba in dai ta mai ta kaba ya mutu tana matsayin matar aure a gunsa duka matsayin su da haka da wanshi da ƙanin shi in suna da gado da wanshi da suke shiri da ƙanin shi wanda ba sa shiri duk ɗaya ne babu wanda za a gabatar akan wani saboda duka matsayin su ɗaya sunan su magada ga baki ɗayan su wasahihu malam yace amma magana mafi inganci annahum yuqaddamuna za a gabatar da waɗannan buƙatun na khawas akan buƙatu na amma fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqaddimu dhawil hajati kama qaddamahum fi mali bal nadir don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gabatar da masu buƙatu kamar yadda ya gabatar da su a abin nan dukiyar da ya samu ta yaƙin banin nadir dama ya taiwa mutane alkawarin cewa an samu kun an samu kudu an samu kudu to kafin ya yi abubuwan da za su zama sun moruwar kowa sai da ya fara ba waɗannan hawasu din wa qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kuma umar dan khattab Allah ya ƙara masa yadda yake cewa laysa ahadun ahaqqu bi hadha al-mali min ahadin innama huwa ar-rajulu wa sabiqatuhu war-rajulu wa ghana'uhu war-rajulu wa bala'uhu war-rajulu wa hajatuhu mudan khattab Allah ya ƙara masa yadda halifa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu wanda sananne ne a cikin tarihi game da adalcinsa da ta tsantsan dinsa da kai kawo dinsa wajen ganin cewa al'umma sun samu abin da ya kamata su samu yake cewa laisa ahadun ahaqqu bi hadha al-mali min ahadin wannan dukiya ta al'umma babu wani wanda ya fi ɗayan cancantar ta wanda ya fi ɗayan dacewa ko Uh, matsayi a kanta inama huwa rajulu wa sabiqatu kawai mutum zai zama ne da gwargwadon sabiqa saurin shigansa musulunci wanda suka shiga musulunci da wurwuri to nasu uh, matsayin yana nan na musulunta da wuri war rajulu wa ghana'u yace wato inama huwa rajulu wa ghana'u kuma mutum za a lissafa mashi abin da zai samu ne ga gwargwadon amfanin da yake sama wa musulmai shine ghana'uhu anan gwargwadon kokari abin da ya tare wa musulmai abin da ya tare musu da gwargwadon haka zai samu war rajulu wa bala'u sannan kuma mutum da gwargwadon kokarin da yayi a matsayin shi na babban jarumi ko wanda yake mai kokari a wajen aikin da aka sa shi war rajulu war rajulu wa hajatu da kuma mutum da iya bukatarsa wannan hadisi mauqufi al'imamu Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi haka al'imamu Abu Dawud da wasu malamai wanda ba su ba, kamar cikin kitabul amwal na zanjawai da, da, da, da sharhus sunna na, na ainihin wato abin nan bagawi da littafin al'imamu al-baihaki a sunan. Lafazan Abu Dawud da ya zo cewa aka yi ma ana bi haƙƙi bi hadhal fai'i minkum haka Umar yace ni ban fi ku cancanta ba me kun yadda ya faɗa anan yayi riwaya da ma'ana ne ya kawo shi da ma'ana yace kuma ma ahadun minna ahqqu bihi min ahadin kai babu wani wanda yafi wani cancanta illa anna ala manazilina min kitabillahi wa sunnati wa qasmi rasulillahi Umar yace sai dai kowa na nan daidai matsayinsa kamar da Qur'ani ya bashi matsayi ko kuma rabawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta bashi matsayi sannan sai ya ce ar-rajulu far-rajulu wa qadruhu wa qidamuhu mutum za a bashi da gwargwadon shigarsa musulunci da wuri war-rajulu wa bala'uhu da mutum wanda yake kokarin sa ne ya samu shi abin da ya samu war-rajulu wa iyaluhu da mutum wanda yake ma'abota iyalai war-rajulu wa hajatu da kuma mutum tare da bukatarsa Umar dan Khattab ya shahara akan ire-iren waɗannan take-take na adalci za Aisha take cewa sai a kawo mana wani wani bai kare ba wani a kawo mana wani wani bai kare ba kuma Umar ya kai matuƙa wajen tsoron ya zama shi ya ci dukiyar gwamnati din ko ya ci wani abu wanda yake bai cancanci ya ci shi ba al-Imam al-Imam Ibn Hibbana a cikin littafin Kitabu Thiqat ya ruwaito kissa haka haka ma ibnu kathirin ya kawo ta a cikin albidayatu wan nihaya kissan uh, fathu nahawund uh, bude garin nahawund daga cikin garuruwan farisa uh, a lokacin kwamandan wannan yaki bayan ya ci nasara a kai duk da yake yayi shahada a wajen shine annu'man ibnu muqarrin ya ya dama Umar ya sanya wani mutum mai suna As-Sabi bin al-Aqra cewa idan an tara ganima shi za a baiwa shine mai raba ganima ya rarraba ta ga dukkanin sojojin ya dauki abin da yake humusi ya kai Madina to sai aka samu wata abin nan wata mas'ala wanda da yake musulmai a lokacin suna cikin hayyacin su basu ma damuwa shine bayan da aka yi an yaƙi mai tsanani ba yaƙi ne a ƙabiyar mu ba da aka yi fathu din aka samu nasara sai wani daga cikin masu kula da taskar ajiya ta waɗannan kafirai su kisra sai ya zo ya ce shi a bashi amana yana da wata ajiya da yake so nuna musulmai amma sai an bashi amana akan kanshi da iyalan shi da komai da aka bashi nuna musu wasu manya-manyan akwatuna guda biyu masu cike da lu'ulu'u da zinari ya ce dama kisra ya ta'aje waɗannan ne kamar foreign reserve da ake cewa wato idan bala'i ya bala'i ya samu hanyar da zai samu wata dukiya ya gudu da ita to Allah bai yi ba to waɗannan dukiya ba wanda ya kalla aka ce a wannan kawai muna ganin a ɗauka a kai wa Umar Madina kawai san yadda zai da su mu tunda an riga an ba su kowa an ba shi kasan shi shikenan haka wannan bawan Allah ya kwashi dukiyan nan da bayi da komai ya taho garin Madina ya zo ya kawo Umar dan Khattab shi a Sa'id ibn al-Aqra kenan da ya kawo Umar ɗan Khattab Umar da ya gani ya ce wannan fa ya ce kaji kaji kaji kaji sai ce to a kira mishi Aliyu da Ibn Mas'udin ya lissafa wasu daga cikin al-muhajirun al-awwalun ya ce a kira musu su ya shawara wannan mutum ya ce dama ina Allah Allah in samu in zame in tafi ina fitowa sai na hau abun hawa na hau doki na kawai na su kwana hanya ni da mutane na muka kama hanyar kufa kenan yace ina ashe Umar ya aika Abu Sawuna ina isa kufa sai ga masu bin sawu sun taho suka ce Umar ya ce in an same ni a tsaye kan na zauna an same ni a zaune na miki na kama hanya na taho yace yana zuwa Umar yana zuwa ya gamu da Umar kawai Umar ya dauko wani bargo ya fara dukan shi yana ce mashi ka zama min bala'i Allah ya isa tsakanina da kai ne kake so ka zama mini ka ya ce haba halifa me na maka haka ka ma faɗa min laifin da maka mana da ƙyar ya samu halifan ya gaya me yake ce mashi Umar yake ce mashi dukiyar da ka kawo mana jiya ta ja mini bala'i na kwanta bacci umar ya ta yake ba bawan Allah na labarin cewa da ka bar min dukiyar nan jiya ka tafi na yi mafarki na ga wasu mala'iku guda biyu sun zo min sun ɗauko min wannan akwatunan ana buɗe akwatunan babu abin da ke cikinsu sai wuta suka kama na za su tsoma na a ciki ce da ƙyar suka na ta roƙonsu na ce su taimaka mini in dai sun ƙyale ni da hayyaci na ba su ƙona ni ba to da gari ya waye ne kuma zan yi disposing waɗannan kayayyaki ba zan rike su ce don haka ka ɗauke su ka tafi da su ba ni da wata bukata game da su ce ka kwashe su ka tafi da su ya ce to ya halifa ya zan yi da su ce ka kwashe ka je a je a sai da su a sarrafa su a biya albashi na na sojojinmu iya abin da za su iya biya asayi yake cewa haka ya tafi da wannan dukiya har kufa ya je ya dinga ya samu wani ɗan kasuwa wanda ya siya ɗan kasuwan shi ma ya ci riba ba ƙanƙanuwa ba sai da aka biya a albashin sojoji da allowance ɗinsu na shekaru a cikin wannan dukiya umar ya ce shi ba baya son dukiya to haka umar ɗan khattab yake radiyallahu anhu tarihin shi yana da irin waɗannan ajaib ɗin to anan yake magana yana cewa ya faɗi wannan magana sai malam ya ce faja alahum umar radiyallahu anhu arba'ata aqsa kaga umar ya sanya su sun zama wato gida hudu masu cin wannan dukiya umar ya raba su gida hudu. Al'awwalu na farko, zawus sawabiƙin lalina bisa biƙatihim hasalal mal. Ma'abuta sawabiƙ wato wanda suka yi aiki na farko, wanda suke a kan gaba, wanda a sanadiyar su ne wato dukiya ta samu su ne wanda suka shiga musulunci tun wuri suka ba musuluncin ƙarfi da tagomashi. Wasani na biyu, man yugu ne anil musulmi na fi jalbil manafi lahu, wanda yake wato mutumin da yake uh, Uh, yana tarewa musulmi yana tarewa musulmi wajen samun musu da manfa'a yana wakiltar su wajen samun musu da amfani kasasa kamar masu gudanarwa masu shugabanci da gudanarwa wal ulama da malamai alladhina yajlibuna lahum manafi'ad dunya wal din wad dunya wanda suke samun da mutane da amfanin duniya da amfanin addini da haka gwargwadon wannan muhimmancin nasu a addini da rayuwar musulmai gwargwadon abin da za su samu. Wasalif kashi na uku su ne man yubli bala'an hasanan fi daf'i darari anhu wanda yake da aiki da ƙoƙari wajen tunkuɗa barna ga musulmai kal mujahidin kamar sojoji fi sabilillah wanda suke zuwa su yaƙi don ɗaga kalmar Allah min al-ajnadi wal uyun daga cikin sojoji da 'yan leƙen asiri al'uyun kamar wato sojoji masu farin kaya kenan jami'an tsaro na farin kaya wanda suke leƙo musulmai asirai alladhina humul qussadu almunasihuna wa nahawhum wanda sune wato waɗanda suke suke suke tarewa mutane iyaka kuma su suke zuwa su bawa shugabanni labarin ga halin da ake ciki kuma ga abin da ya kamata a yi ga yadda za a ɗauki matakai na kawo gyara ko tara barna ko ƙara tsaro da makamantansu. Warrabi'u na hudu da gaske wanda suka cancanta su ci wannan dukiya su ne zaul hajati ma'abuta buƙatu wanda suke da buƙatu. Wa idza hasala min ha'ula'i mutabarri'un faqad aghna Allahu bi. Wa illa utiya ma yakfihi aw qadara au ƙaduru amali ya ce wa'iza hasala min ha'ula'i daga cikin waɗannan mutanen waɗanda suka cancanci a biya su haƙoƙinsu daga dukiyar gwamnati idan daga cikinsu aka samu mutabarri'un wanda ya ce ya yafe nashi shi baya so faƙad agnallahu bihi to Allah ya ƙara wa musulmi wadata ta hanyar shi Allah ya ƙara wa musulmi wato Allah zai wadatar da shi Allah zai jibintar da wannan al'amari na shi wa illa in ko babu wanda wanda duk bai yafe ba utiya ma yakfihi sai a bashi abin da zai ishe shi au qad au qadru amali ko kuma a bashi gwargwadon aikin shi wato za a duba shin akwai wadatar da kowa za a bashi abin da zai ishe shi yawan abin da yake so yake bukata ko ko kowa za a bashi ne gwargwadon iya aikinsa dan ta yi aikin da yayi ba zai samun mashi abin da zai ishe shi ba ko kuma ya zama aikin da ya yi ya fi yawan abin da zai ishe shi da haka ya danganta ga yadda aka yarjejeniya shin za a ba wa mutane kowa gwargwadon bukatar sa ne don wani aikin shi ya fi bukatar sa wani kuma bukatar shi ta fi aikin shi ko ko za a ba wa kowa ne gwargwadon abin da ake ganin ya dace a bashi wa idza arafta anna al-ata'a yakunu bihasabi manfa'atir rajul don ka gane cewa albashi ko allowance ko uh, abin da za a ba mutum na kudin aikinsa za a ba shi ne da gwargwadon amfanin da yake wa al'umma wa bi hasabi hajatihi da kuma da gwargwadon bukatarsa fi malil masalihi a cikin wannan dukiya ta al'umma wa fi sadaqati da cikin dukiyar zakka aidan fa ma za da ala zalika to idan ya saura abin da in aka gama biyan kowa haƙoƙinsu abin da ya saura la yastahiqu rajulu illa kama ya stahiquhu nuzara'uhu to a wannan lokacin babu wani wanda yafi ɗayan cancanta kowa zai zama buƙatar shi kamar ta saura ne cancanta shi da ragowar dukiyar nan ba ta fi cancantan sauran mutane ba kowa da kowa a wannan lokacin zai zama cancanta su iri ɗaya ce in an tashi rabawa iri ɗaya za a raba mislu an ya kuna sharikan fi ganima au mirasin kamar yadda mutumin da yake tarayya da sauran al'umma a cikin dukiyar ganima ko dukiyar gado kaga abin da ya cancanta a cikin irin na sauran ne idan a ganima ne misali kowa za a bashi ne abin da doka ta shari'a ta ce a bashi idan mai tafiya ne a kafa kaso ɗaya idan mai tafiya ne idan mai hawa doki ne kaso uku da shi da dokinsa haka in a dukiyar gado ce da wanda yake da wayan kasuwanci ko yake da shekaru da ɗan ƙaramin yaro dukansu a matsayinsu na 'ya'ya misali a cikin a cikin lissafin magada abinda za a ba su iri ɗaya ne daidai wa daida babu wanda za a ce to tun da shi wani ya iya kasuwanci bara a ƙara mai don ya ja jari ko kuma yana da iyalai a ƙarƙashinsa bara a ƙara mishi wani kuma tun da shi saurayi ne a ce ai kaza ma ya ishe shi a kowa ba a bashi abin da shara ta ce a bashi ne kawai wala yajuzu lil imami an yu'tiya ahadan ma la yastahiqu li hawa li hawa nafsi baya halasta ga shugaba ya baiwa wani abin da bai cancanta ba a bisa mizanin shari'a ko maslaha li hawa nafsihi saboda son zuciyarsa bai cancanta ba sam min qarabatin bainahuma ya baiwa wani na kusa da shi kaman da ko siriki ko kani ko abokin kasuwanci ko abokin siyasa ko classmate aw mawaddatin ko dan yana kaunarsa aw nahwu dhalika kuma kamancin wannan fadlan an yu'tiyahu li ajali manfa'atin muharrama minhu ballantana kuma ya bashi bai halasta ya ba wani saboda yana son shi kawai ba to ballantana kuma a ce ya bashi saboda yana sa ran ya samu wani amfani haramtaccen amfani a wurin mutumin kamar mene yace ka ka ati ka uti ka utiyatil mukhannafina kamar kyaututtuka da aka samu ana baiwa ko kuma albashi da shugabanni a wancan zamanin nasu suke sanya ma al-mukhannafina yan daudu min as-sibyani al-murdan daga cikin matasa wanda suke shagirai marasa marasa gemu al-ahrar wal mamalik wanda suke ƴaƴa ko bayi wa nahwihim da makamantansu zamanin sibin temiya yana daga cikin fitintun da suka faru a wancan zamanin a cikin wato social structure ɗinsu a cikin ɗabi'ar rayuwa ta yau da kullum shine akwai yawaitan sana'ar ɗan daudu kuma da luwaɗi sai ya zama kuma masu yin wannan abin galibin su manya ne shugabanni ne da sauran manya sukan siyo bayi mazaje su dinga mu'amala da su ko kuma su samu a cikin wanda ba bayi ba 'ya'ya masu 'yanci suna mu'amala da su da kuma idan haka ta faru sai ya zama an ba su daraja da kima da har a sa musu albashi a cikin dukiyar gwamnati wanda ba su cancanta ba shi sai ibn timiya yake kwatanci da irin wannan a nan wajen kamar a yanzu sai a kwatanta da abin da yake watakila makamancin haka wal bagaya da karuwai to kamar haka za a yi kwatantawa da wannan wasu akan samu shugabanni su yi irin waɗannan abubuwa su baiwa karuwansu ko 'yan matansu ko 'yan uwansu ko danginsu ko 'yan jam'iyyar siyasansu ko yaransu a siyasance su yanka musu albashi ko su ba su makamai ko su ba su kwangiloli ko su ba su wani tallafi wanda ba su cancanta ba duk wannan bai halasta ba wal mughannin da mawaka makada masu yin yan siyasa kaɗe kaɗe da waƙe waƙe da yi musu musu waƙoƙi don tallata ra'ayoyinsu da sauransu a ta ɗiban dukiyar gwamnati ana ba su kujerun maka motoci filaye gidaje kwangiloli hanyoyin a buɗa musu hanyoyin samu duk wannan bai halasta ba wal masakhir da masu ba mutane dariya almasahir su ma a wancan lokaci suna da akan ce mashi sakhara guda ɗaya kenan sakhara shine wanda yake kama a ce wawan sarki wanda yake shi kawai dinga ba mutane dariya a wajen biki ko wajen wani taro ko wajen zaman wata majalisa ta sarakunan ko makamantansu sai ya zama shi ma wai a dalilin haka a dinga ɗiba dukiyar gwamnati ana bashi wannan shi ma duka bai halasta ba au i'ta'il arrafina ko kuma a baiwa bokaye yan duba min al-kuhan daga cikin al'arrafin masu cewa suna yin duba minal kuhani daga cikin bokaye wal munajjimina da masu bugun ƙasa masu mu'amala da taurari don su duba ma sarkin ko wani nashi ko gwamnan ko wani nashi a duba mashi me zai faru a zaɓe me zai faru a kaza ko ana neman wani mukami a jegunsu a wani tsafi sai zama a dalilin haka a ɗabi dukiyar gwamnati a basu duk wannan haramcin shi ya fi haramcin wanda za a ba kawai don tsaba ragin tsurar ƙauna kawai domin wannan akwai dama saban Allah a cikin asali wa nahwihim da makamantansu malam yace lakin yajuzu bal yajibu al-i'ta li ta'alifi man yahtaju ila man yahtaju ila ta'alifi qalbi yace amma ya halasta ko kuma kace ma ya wajaba a baiwa wanda za a bashi li ta'alifi man yahtaju ila ta'alifi man yahtaju ila ta'alifi qalbi domin jawo shi a jika wanda ake da buƙatar a ja shi a jika ɗin a jawo zuciya shi a jika wato mu'allafa ta ƙulubuhum su ne musulmai sababbin musulunta waɗanda ana ganin in ba a ba su ba akwai yiwuwar musuluncin su ya zama bai yi ƙwari ba ko su iya komawa kafirci hakanan kuma ana iya ba ma kafirin da ake sa ran zai shiga musulunci manzo Allah sallallahu alaihi ya babba su zai buga mana misalan wasu ana yace wa in kana huwa la yahillu lahu akhadhu zalika ko da ku shi wanda za a ba ɗin shi mu'allafatu qulubum wanda za a ba su shi a karankin kansa bai halasta ya asali ya ɗauki wannan za ga mutum ne mai wadata mutum ne wanda yake da arziki amma kuma sai ya ɗauka a bashi saboda al'ummar shi saboda an bashi zai ba al'ummar shi wannan zai cire mishi gaba da ƙiyayyar musulunci ko ya ƙara mishi ƙarfin zama a musulunci wanda hakan zai kawo musulunci ƙarin tagomashi كما أباح الله سبحانه وتعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات كما يدى مكجا أبايا تشوى الله سبحانه وتعالى يا حلستا أبايا ووأنن إلى إلى متاني مؤلفة قلوبهم أباس لذا تكن زكاة wa kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'til mu'allafa qulubuhum kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana baiwa al mu'allafatu qulubuhum min al fai'i wa nahwihi yana ba su daga cikin al fai'u dukiyar irin wannan din wa nahwihi kuma kamantansa wa hum su waɗannan masu cin fai'i din masu cin mu'allafatu qulubuhum humul muta wa humus sada jagorori ne almuta'una waɗanda ake musu biyayya fi a sha'irhim a cikin dangoginsu a gidajensu ko a ƙabilunsu ko a garuruwansu ko a cikin al'ummarsu manya ne wanda ake ake ake ainihin wato jin maganarsu ake ba su girma kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'til aqra bin habis sayyid bani tamim وعيينة بن حسن سيد بني فزارة وزيد الخير وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان وعلقمة ابن علاثة العامري سيد بني كلاب ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن عمية وعكرمة ابن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسحيل بن عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير um, waɗannan ina uh, ganin wannan gabar bari mu saurara a kanta saboda akwai ɗan uh, ƙarin bayanai haka sai mu tashi inda yake cewa lakin ya juzu bal ya jibu lakin ya juzu bal ya jibu idan Allah ya mu darasi na gaba sai mu tashi a nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته